إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalu suna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba shidda ga wata na jimadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ɗaya ga wata na harko shekara dubu biyu da ishirin a darasi ina gade muna cikin littayi muna motsa ta imam malik muna mini darasi na talatin sati da ya gabata yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da ɗaya a wannan littayi na motsa ta imam malik za mu tashi fadalu salatul jama'ati ala salatul fazl ko fadalu salatul jama'ati ala salatul fazl romo ko fadala ta sallar jama'a kiran bambancin ta akan sallar ta mutum mai sallar shi daya kan shi ne za mu tashi insha Allah sai hora da hadisi cewa haddathani yahya an malik an nafi an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة abin da gani ruwaya ta abdullahi bin umar kuma ta hanya suke cewa sisita zahab hanya mafi inganci sanadi a bangaren ilimin hadisi malik annafi an abdullahi bin umar abin da yake bada labari abdullahi bin umar ke bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'ati sallar jama'a tafdulu salatul fadl tahi sallar mutun shi daya da mai tahita bi 27 daraja da daraja kina matsayi mataki 27 wannan ruwa Imam Bukhari ya rutu haka Muslim ya rutu sai ta biyu kan mas'ala وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا يتولى رواية أبو هريرة abinda take ba da labari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce salatul jama'a sallah ta cikin jama'a afadol min talata ahadukun ta yi sallar ɗayanku ya ɗara bayan wahadau shi kaɗai da mai ta hita bi hamsatin wa na juza'an da yanki ishirin da biyar raga can an ce da ishirin da bakwai nan da ishirin da biyar nan malamai na maganganu sababin hakan a matsayin sallar yawan jama'a ikhlasin ga sauransu magana wata ke zahirin magana abinda ya shafa dala ko a ce lada manzana salasan kanshi manzana da kanshi bai hudun fadala shi ya bada fadala kaza abin daga Allah harakar lada abin da tauƙifi abin da ke zawa daga Allah shi Allah shi ke bada lada don haka ba a ƙiyasin lada da ka abin da shi lada wani sahibi ce kaza ladan shi kaza dai manzan da Allah ya ko shi Allah mai bada ladan ya ce aka yi kaza lada kaza ne rashin bin wannan ƙa'ida kasa wanda suke mabiyan ɗariƙu sauransu da yawa suka tahi suka bar hanya wajen yin ƙiyasin lada da hankali shi ya kai su cewa suka hihita talatul fati da ƙur'ani suna magana haka an ce ai Allah ya ce don da ya mun salati don da ba annabi salati Allah zai mai goma to ka san salatin Allah girman shi na Allah na Allah ne yayi goma to kai ga maka kai ga maka girman shi shi annabin shi da aiko ya ga maka ga ladan da ake samu a dukkan harfin alqur'ani kowace harfi hasana goma ka san girman wannan hasana kin kai aka tambaye ka ka san girman ta hasana daya ba abu ne ba da ka irin dai wannan lissani sa suka kai ta cewa gamin harko ta yi ƙura'in sau dubu shidda haka aka yi dubu ɗari shidda duk da haka ta kai ta kaiwa wanda karanta wannan jawar ma'ani zai ga haka ta kai ma ta yi ibada duka mala'iku gaba ɗaya ba ba mutum ma duka mala'iku da duk wata halitta ita kada ta yi su kada yi dace da ƙwalluwa da ka shi ya kasa wannan aiki da ka to lada ba maganar lada da ka shi mai badawa shi zai ce kaza zai baka kawai baka matan hurul in kawai baka aljanna firdaus zai baka don shi ke badawa to wannan cewa abu ne Allah subhanahu ta'ala shi ke badawa ce almanzana za a ba shi labarin abin da aka mai labari shi ke badawa a je ka yi gaman horko 25 gaba Allah ƙara Allah shi ke badawa Allah ya ka a ka ƙari an ƙara kaza ne za a ba kuma gaba daya to nan a jumurce dai kenan lada 27 shi ne mana mahi yawan tunan wata fa'inta ta mata kuskure za ce kaga wanda ya salla shi daya lada daya gare shi wanda ya salla shi da jama'a lada 27 wace maka lada 27 aka ce wace lada ce aka yi sallan jama'a ta yi ta mutu shi daya da lada aka ce ta yi daraja ko juzu'a wanda shi wani fahimta tana kasuwan wasu na kuskuren fahimta ya ce sallah kai ɗaya lada ɗaya sallah da jama'a lada ashirin da bakwai waga maka shi abin da aka ce aka ce daraja ko juzu'i kenan misali yanzu in za a samu in za ka yi sallah kai ɗaya ka samu lada dubu misali in kai da jama'a za baka lada dubu ashirin da bakwai yanzu a gano baiwa a ce lada ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ya ba mu labarin cewa idan ka karanta duk harfin ƙur'ani ko na ɗaya da hasara goma a bismillah nawa kai a fatiha nawa kai a sura nawa kai ga ta tabihi ga ta hamidi ga ta kabiri ga ta awadin salatu tun abubuwan gaba ɗaya ga wajen salatu sallah gaba ɗaya a ce maka lada ɗaya ka san ba haka bane baiwa kai maka ce lada ɗaya ne ya wuce lada ɗaya abinda ake nihi in lada nawa ake samu in kai kai ɗaya to aka yi da jama'a za a limuka maka su 27 don me yasa hatta mutum shi daya anas yana cewa inna rajula yusalli salata ma yaktubu laha illa ushuruha tusuha thumunuha sub'uha sudusuha zuwa tunsifuha ko zan yake cewa mutum zai salla lada da ya kamata ko a samu a salla wani zai samu ɗaya cikin goma indizem ke zai samu ɗaya cikin goma wani ɗaya cikin tara wani ɗaya cikin takwas ɗaya cikin bakwai haka zuwa zuwa rabin sallah kenan da aka ce ɗaya cikin goma da mai ɗaya cikin tara wani yi mai ɗaya cikin tara ya samun da yawa wani ɗaya cikin takwas ɗaya cikin bakwai kenan nan kenan sallah tana babbanta daga halin da kake yin ta hushu'inka cika ruku'in da sauransu shi na kaca za ku yi sallah sahu guda a sahu guda da mamu darajar ku da saba da wajen ladanku yakan yi mamu hiliman daraja yakan yi mamu hiliman samun daraja kamar a ce wata ana ana kwamitin ana ana hamaya ne ana nema ne akan tsoron allanka da kake da nutsuwa iya wani misali iya sallar hankalin shi a ne kun yake iya ganawa da allah iya kaskantar da kai ba ɗaya wanda wanda yake sallah iya sallah amma iya kasuwa ko iya wajen aiki akan samu hakan kana sallah ka kamar sallah a gaban liman amma kuma hankalinka a wani wuri daban kaga baiwa ku zo ɗaya da wanda yake a nan yake ya ce ladan sallah iya babbanta na kaskantar da kai da cika abubuwa suka babbanta na kuma sallah ana wani latiji ko wanda iya a ka'aba ana ka'aba ana sallah ana sauran sallah da kan shi na abinda da ya tabbata wani abu wani abu shi ka shi wani an ana tsaye ana ruku ana tsaye aka yi ruku'i su abokan suka yi ruku shi iya tsaye aka taso aka aka soja iya tsaye iya tsaye bi su jada ba aka taso ta kwayi matsan da aka ciki ya ci tuwa ne lahiya aka haka an yi rukuyi wa iya tsaye aka taso bai je bai an aka taso su jada bai je ba ya ce wallahi ya ce lokacin da kuna sallar wannan a kaba wakin kaka iya kallon kaba cewa wallahi ina banki kaza na cikin kwantar na mai kwaje wasu kudi iya banki suna hira da mai ba da kudi Allah ka ce iya banki iya yami iyaye mai a wata banki iya amsa kudi da kage ne kuma ka kaga kaga suna kaga akwai ga fala kwarai kaga ya tafi da yawa ya tafi da yawa mako labarin sahabi shi kuma irin yanzu kuma mun kuma tsosin ta huce gaya ta huce babu wanda suna gaidi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne sun je sun kai hari wani gari sun kashe na kashewa wani mushriki an kashe matar shi ya sa hike da ya shafansa sai ka ike bin ba musulmi a hankali iya lalabawa yanzu sami musu zama shi mara rama sai alaka sun zo wani wuri dare ya yi suka tsaya su kwanta to ana sentinel ana yan gadi mutum biyu aka sa sai gadi kasu yi barci su to shi ɗaya cikin cikin ansara ne sai ga maimakon ya tsayuwa haka nan kodin ba komi wanda ya ƙara sallah iya sallah kuma iya abin da iya gadin da iya bar kasar wannan da sojina dai da iya barci iya mu bi miji gadi inda barci nan kaman tara ku ko shi da iya barci abokin gadon shi da iya sallah sai wani mushrikin ya suko su ya ja kibiya daka mishi bici da sallah ba korwacin sai bukhari abin abin ta tabbata an jima ya kara mai kibiya ta biyu bici da sallah ba ya da mai ta uku tukun jini ya zaba da yawa a cikin shi kuma ga an ce ɗayan abokin ne tashi shi tada shi da ɗayan harka ya gashi jini hajji na haka wani lafiya wani haka haka takwan shi wani abokin ya tashi ya ki tambaye shi baya yayin ne aka yi haka aka ma wani kibiya uku ba ka yi magana ba ka da sallah ba ya ce wallahi ya ce abinda ya ɗauke mun zahin wannan kibiyar ina cikin wata sura ta ƙwa'ani kurin ta ɗauke mun zahin wannan iya ji amma wannan sura ta ɗauke mai ciwon haka su hankalin su inda ya taide ba abin da hakika ba ne wannan nan kana sana ko nan misali wanda sana nan hada hadar mota ta zo mutum ya tsorata jina-jina ya ji ciwo sai ya ciwo ba ba ya kama ya kama ya kama shi a abige ki ya zama jeta amma da ya tsorata sai ka iya kama mutane ya shi ko a je a je yake bai ji so hankalin shi ya tafi hankalin mutum ya ta nuri daban da hakikan abin shi kenan takaice muna magana bambancin ladan sallah iya bambanta da mutum zuwa mutum yakan sahu daya da don wani ana bambantar lada tunan kenan kaga magana dai ka ce lada daya ba taso ba kurin ladan da ake samu in kai kai daya inda da jama'a aka yi kurin za a limka maka ladan su 27 hakanan babu kayyade yau abin za ka samu ya dace kenan abin sallah ka dai kurin amma da inda za a samu kuma mun karci wacce ruwayar kenan sallah shi aka ce akwai wasu ababe na aikin sallah wanda mutum ko da ya bazu ba a ce babu sallah sai dai a na ƙasa sai a samu raguwar ladanka ta ce mutum ya samu lada da yawa sallah gwalagwadon dun shiga da annabi sallah inda manzo Allah ya salla wajen ayyuka iya ƙara bambancin lada shi ma sai nan an ce zama ka sunna ce wannan yayi wannan bi ba bus zuwa ɗaya dole ta nan misali rike hannu mun ce wannan bi ba ce sallah ta ɓaci kamanta amma kaga ya ba ko ya yanka wani yanki mai girma na sifa sallah annabi sallallahu da annabawa amma mun ce basal amma ya asara lada da kiran bai a zo daraja ɗaya da wanda yi saka da sunna ta kaza sunna ce annabi ya kake sallar shi ko zaka rike ce basal gaba ɗaya wata kuma ce a ladanka zai rubu tabbas bai wa zo ɗaya da wanda ya yi abin wannan sunna kina shi ne a takaice nan mun karanci dai sallah ta jama'a tana da romo kwarai a takaice sai kuma cewa a ma'aikaciya mangana kullum na magana kuma kan huce gaban mun huce ba ita ba da wannan ruwaya da dukansu bukari musul sun kawo ko ce mutum kan alaikin nan wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحد أنه يجد عزما سمينا أو من مامتين حسنتين لشهد العشاء أبن ذكر رواية abu huraira radiyallahu anhu yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rai na ke hannun shi Allah ke laƙar hamamtu an amuru bi fahitar na su ƙware na yi niyyar yin haka na himmantu in sa wani ya je ya yi wa mun icce ya mun kawo min icce daga daji fauta bai zo min da iccen su mu'amuru bi in sa a ta da sallah a ta da ikama fari uzanu laha a yi kiran sallah bayan an kiran sallah su mu'amuru bi rajulan kai muna sai sa wani ina ta da sallah yin sa wani an ji an kiran sallah ko an ta da ikama yin sa wani limanci ni kuma suma ukhalif ila rijalin sai in je gidan mutane kenan kuma koma baya mai maimakon zana masallaci sai in tahi gidajen wasu mazaje fa uharriku ka annabi ta mun kona gidajen nasuwa wanda ba sa zawa sallah ya je ya kona gidajen su ya so haka to amma illar haka ai a gida akwai da bai da haƙi akwai mata akwai yara na yaso karanta da kai girman laihin ƙin zuwa sallar jam'i ba uzurin komi ya kai ya sa a yi haka to amma bai aikata ba ta akwai dalilai dama ta ce akwai yara akwai mata akwai uzuri da yawa suke to na annabi ya so karanta da su gurin da girman laihin ƙin zuwa sallar jama'a ba uzurin komi shine yaso a yi haka yace to wallazi nafsi biyadi na rantsi sake rantsuwa dai na rantsi da wanda raina ke hannun shi lau ya'lam ahadum inda ɗayansu ma'ana mutane inda sun san annahu yajidu azaman saminan ma'ana iya magana da wanda ba sa halartar sallar isha kina rashin imani ne ko ƙarin imani ne haka he ka misali da abin duniya na haza material da kake kallo he ta waɗannan wanda ba sa zuwa sallah ta asuban ko ta sallar jami'i inda ɗayansu ya san zai samu wani kashi mai tsoka a jikin shi zai samu wani kashi mai tsoka zai cira a ciki an minuwa mata ne kashin haƙarƙari ka tsaye da wani wata tsoka mai daɗi a na wata ibala aka yi mai shi a gasa kashin haƙarƙari naman da ke tsakanin kashi biyu shi ne mai mama inda san zai samu mai mama ta ne ke na wani kashin guda biyu na awaza na haƙarƙari inda zai san samu wannan kaɗai mina mutane hasanate ne wannan kashin biyu na da ɗari masu kyau masu nama inda sanar zai samu la shahidar isha daji zalla isha kenan rashin imani rashin kwaɗan lada da yake ciki shi yasa ba sa zuwa haka akwai wani imani kenan inda da imani ladin da sun je wannan ya kawo misalin kenan na dama ta mahiyar dan ya kwatanta balle masa asuba da isha ya kwatanta da sallama na wakaici kenan a takaice anan ya tabbata cewa za mu ga bayani a gaba na wannan sha Allah kenan dai mutane rishin zuwa sallar jami'i rishin imani ko yarda da ladan da yake ciki inda kan duniya ne da sun ji ya kama da kashi kashi mai tsoka ba ba wai ba ana kama sai ba na wai mu kashi ban manyan tsoka a kai wani kama kashi a ce tsokacin kashi ga bata ta tsokacin kashi ga ba da bace ba ko wani tsoka ta tsakan hankali guda biyu su naman kirki ne ba naman da yawa ba amma ko da wani samu kidan akan ko kadan zaka kidan ko da mun samu na duniya inda sai na samu zai ji sal isha to rishin wannan abin ne tunda kenan babu imani shi ba sa zuwa tama da wannan ruwayar bukhari ya kata muslim ya kata sai wa haddathani an malik an abdul nadar maula umar bin ubaidillah an busr bin sa'id anna zaid bin thabit qala afdalu salat afdalu salat salatu ahad salatukum fi buyutikum illa illa salatul maktuba nan abinda yake ruwayar zaid bin thabit ke cewa sallah ɗayanku a gida a fasar salatu kun fi bitukun mun yi ce sallah sallah a cikin gida nan na fila kenan kenan illal makatuba sai sallah ta farilla kenan wannan sallah ta farilla ita ce kenan in ba sallah farilla amma na fila kenan a gida ta yi lada akan sallah a yinta a masallaci wannan hadisi ne mawquf kuma ya inganta zuwa ga zaid bin sabit illa akwai ruwa hadisi marfu'un imam muslim ya ruto wanda yake bada bayanin cewa sallan mutum a gida ka ta musu makaru bukhari ka ruwa musu makaru wa ta annabi sallallahu ya bayanin sallan mutum a cikin gida ta hilada inda ba sallama ta farilla ba wannan abin hadisin ne ya tabbata bukhari haka cikin sai muslim na hihikon salla ta nafila a gida inda ba farilla ba illa nan suna kawo maganar salloli irin su idi irin su salatu tarawih wasu na kawo magana a kansu su ba yinsu a masallaci ya yi wani abu ne dai in wani malamai na fahimtar nasi man babu nasi karara wanda ya magana a kan cewa sallar tarawih kanta ta yi lada a masallacin gaskiya magana tun zai kama maganar wasu nasoshi yanzu misali magana sallar salama iya cewa sallar mutum yi sallah tare da liman har liman ya kare a huta da shi za su lalaya kamar ya raye daren gaba daya wannan ce kenan kaga da liman aka ce wannan shi ne fahimtar shi wani gurba can a ta cikin sulbuka ko ruwaya da nan sallar salama asalin maganar ma yayi ta wani suka zo suka bi shi sallah ko ya ƙi hutawa a cikin lafazin akwai inda wani magana ta zo ya ce na ƙi hutawa a nan kamsa ina gaya muku sallar mutum a gidanku ku sallar ku a gidanku ta hilada ko a wannan masallaci nawa a wata munasaba gaya musu haka a sallar tarawih sallar ce ta tarawih ta nafila nasan haka yazo yazo ta tarawih ce yace mu ku sallar ku a gida ta hilada to amma wannan ganin sabai suna yin ta a masallaci umar sai ayi da wacce magana sa musu malamai ta sa albarka suna ciki suke rinjayar da yinta a masallaci ya lada wallahu alam shi dai kenan anan abin da hudu kenan sallar mutum a sallar ɗayanku a gida ta hilada sai sallah ta farilla haka nasin jiyan zai zo anan sallar a gida ta hilada in ba farilla ba kenan farilla a ta ce kenan dole a masallaci sai inda uzuri kuma bayani ya tabbatar da san ya cewa Allah bai karɓar sallar ɗayanku inda aka mana inda aka kira sallah idan da uzuri kurum duk wanda ji kiran amsa kiran sallah ba babu sallah inda uzuri kenan akwai hadarin rashin sallah ko ladan da aka rasa ko ma ta rasa ladan a cikin kasa ta ba ladan to me aka ce me yasa me yasa me a wani bada bare me yasa aka ce me a wani bada bare tunda in ma kasan sa suke a an ga babu sallah an babu ladan to ma da ladan dai me fa'ida ba ladan amma dai ka sabki an ce zaka salada ya ce abin da nasin da yake ce a cikin sunan abu ne man sami an nida a falamijin la salata lahu illa min udhrin wata ruwa duk wanda ya kiran sallah bai amsa kiran sallah ba ba shi da sallah yace sai dan uzuri kenan ba uzuri dan gama kun sallah a gida kana kallo kun ka kenan babu sallah ka dara ma haka ladan ne ko da baka ce kalama ta ba daga aku asara wannan kenan yanzu mun ji dai a nan matsayin sallah ta cikin jama'a kwarai an wa'an ba wata darura ba in ba uzuri ba bai dace ga musulmi ya sakakin wannan sallah ta farilla ta jama'a kai har ta wuce shi sai ma ja'a fil atamati wa subh irin abin da yazo na matsayin a cikin sallolin ma ya keɓance wasu me matsayin maganar da ta zo akan sallar isha da sallar asuba magana ta zo ta bambanta su da sauran sallolin sai ya hara cewa haddathani yahya an malik an abdurrahman bin harmala al-aslami an sa'id bin musayyab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam qala bainana wa bainal munafiqin shuhud al-isha wa subh لا يستطيعونهما أو نحو هذا abinda sa'id ibn musayyib ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainana wa bainal munafiqin tsakanin mu da munafukai kin bambance masu imani da munafukai yace shuhudul isha usubah halartar sallar asuba da sallar isha ana ake gane munafiki bai zuwa bai iyawa ita lastati unahuma ba sa iyawa abu na hawa za ko ta wata kalma dai irin wannan mai ba da ma'ana dai ba sa iya zuwa wannan hadisi da muka dubi zahirin isnadin shi zaka ce akwai matsala ta irsal gana an ce sa'id ibn musayyib mace kuma manzo Allah ya ce shi kuma tabi'i ne bai ga annabi sallallahu ba to malamai binciken hanyoyin hadisin iya da dangane daga ina ta ina ga ibn abdul bar cikin kitab at-tamhid iya bayanin cewa wannan hadisin duk da iya rauni amma dalilai na shari'a da yawa sun zo masu karfa mai gwiwa na ya zama da gindin shi hatta kuma cikin dai wani taƙiƙin da wani zama kwana yayi na salim ya tabbatar da hadisin kuma bayan shi akwai ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo wadda take ba da ma'anar ce inna aka ƙarsa salata ala munafiqin la ta isha ce wasu bego salata su bi annabi ya wadi yake ce law ya'lamu ma fi malakatu wa law habon wannan hadisin bukhari ya kawo muslim ya kawo kuma abin da kan ta guda ne manzo sallallahu alaihi wasallam cewa aka ƙarsa salata ala munafiqin mahi yawnin sallah ga munafikai salatu isha salatu subh sallah isha sallah asuba kana ma dai abin da ke cikin nan ne kenan mafi yau domin ta musu yau ne haika cewa lauyi almuwa fi ma inda sun san ladan ko sakamakon da ake samu a wa'annan salloli la'atahuma wa lauhabawan da sun je ko da da rarrahe ne bukari suna karuwa ne kenan a nan yawan malamai ka cewa mai sababin yaunin wa'annan salloli ga munafukai ita isha su a can da anan salman isha yana janta bayyanta da wuri bayan haka adatan al'adarsu ana cin tuwon dare bayan magariba adatan haka suke sashen isha aini ake magariba da kanan bayan magariba aka cin abincin dare isha sai can an huta an abu kuma ake dawowa sallar isha tudan babu imani kuma an samar imanin duka cika cikin shi ya damu da tuwa cika cikin shi dam kuma dama lokacin barci ne shi ya sa ba su iya tasawa an cika ciki da abinci kuma ga lokacin barci ne to iya mai wahala ya taso da gumin kuma na uku duhun dare ne ba ba kwaje gane ba gane ka maka zo ma duhun dare ne ba gane ka eh ba gane ba ya zo da mutum duhun ba wata lafiya ba wata lafiya ba bi gidan kowa ya mutu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ba wata daga ba ka hutula masallaci da ba hutula ko cikin duniya sun su ba hutula da gaba tamimi dari ne ma shi ne har kawo tsarin shawara ka hutula a sa hutula a masallaci kenan shi sa ga an cika ciki ga lokacin barci ga da ba maka zama ba mai ganin ka shi sa muna kai bisa ba ga ci kai kai kwancin barci Allah kai gobe to kuma kowa san ko a yanzu kai mai imanin ka san wahalar tashi da asuba sai ka dage sai ka dage bace ya dauki bace ya dadi ya yi nan ma wani abu shi yasa kenan suke musu suke musu yauni sallar isha sallar asuba tana ƙwarin ba mai imani kai ba kan imani ba ba wanda zai zabar da kai ka tashi ka ci abinci ka huta ka kwanta ka tashi daga baccin kamar baccin ka ka je ka sai da imani shi da shi da shi da munafiki da bai imanin da masallayin ta ne kare dan ka ace bi ba ka kashe shi ace munafiki ne dan shi ace munafiki da ma kai kai ce bai sallah ta shahe shi kai rika yi dai arbalahiya shi da munafiki da ma ira arbalahiya ne ko ka ka taba shi eh wace kuma abin da bai so kuma zamu illa iya cikin addinin kuma iya ma addinin illa shi ne hadarin shi iya ciki ba gano shi shi ne muhimmanci shi abin kenan ba imani su wannan salloli ne mai imani ke imani ke sa mutum zabar da mutum iya barcin ya tashi ya arwala zai sallah iya imani kaka haka cikin daren kayan baka bacin da ida komi dole ka tashi wace kai sallah wannan imani ke zabar da mutum yi kan shi sai ce wannan kenan sallah mahi yaunin sallah ga munafikai annabi ce sallan isha da sallar asuba kuma jahiltar ladan da yake ciki inda sun san irin sakamako da ake samu a wannan sallah guda biyu da sun je koda da rari to daga wannan ruwaya hadisin makufu ma ya inganta na wannan musakin ya inganta ya tabbata kuma ga shahid akan sai wa haddathani an malik an sumay maula abi bakr bin abdurrahman ana abi salih ana abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن الشوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا إلا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حضا kaji abin da yake cikin wannan hadisi cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba su labarin wani abu da ya wakana ya ce bayanin marudulun yamshi bitare wani mutum iya tahiya kan wata hanya izu wata da kusan shaut kurin fuji'a kurin ya ga wani wani icce wani halishin icce na mai kaya wani icce mai kaya a jikin shi ya sami kusan shaukin a kan hanya yadda icce mai kaya ko halishin icce mai kaya mace fa'akarahu sai ɗauki wannan icce mai kaya sai gusar da shi fa'akarahu sai gusar da shi da kan hanya game da shi gegi ke ya ɗauki shi da kan hanya wannan abin kurin ya yi fashakar Allahu lahu Allah ya gode mishi Allah shakurun Allah mai godiya ne shakirin alim Allah mai godiya godiya Allah ya gode mishi fagafara lahu ya gafarta mishi a gidan kakkare ni aikin alkhairi dalilin wani kana da aiki na gama haka da ke ba wani matsala a iya da muhimmanci Allah shi ya saka yi mai laifi ne kama Allah Allah ya gafarta mishi dalilin wannan aikin da yanzu yake cewa a shuhada wa khamsa shahidai guda biyar tudun akwai su da ka ba nan ba amma nan dai ya ambaci wasu shahidai guda biyar yace al-mata'un والمبطون والغرق وصاحب الهدم وشهيد سبيل الله yace mutane guda biyar suna samun daraja ta shahidi suna daukan sunan shahidi yace zan guda biyar ana almabatun almataun mataun ne mutu cikin alloba cikin epidemic ga mutu wata epidemic ta kwalara ce ta fali ce inda ga Allah ka alloba ya ta mace mace alloba ne mutu cikin alloba iya samun sunan shahidi wal mabatun hakanan wanda ya da ciwon ciki da sar ce zawo ne me da abin da yake sha ciki ne kan mutu dalilin ciwon ciki ana baka sunan shahidi wal gharib da wanda ruwa ya ci eh ruwa ya ci wa sahibul hadam da wanda gini ya hado ya kashe shi da shahidi kuma babban fi sabilillah da wanda ya mutu a hawa mata doka addinin Allah duka wannan shahidai ne sunan shahidai ne haka suke dokar sunan shahidai illa an takun bambanci wajen magana hukumunci wajen sallah wajen kaza kuma san ko ba amine ne akwai kuma hawa hawa ne amma waɗanda aka jiro gaba daya ko ne ya daga sunan shahidi wa qala kuma sai yake cewa shi ne magana ma'ana law ya'lamu an-nasu ma fi nida wa safil awwal inda mutane sun san irin kenan sakamako ko lada da yake cikin kiran sallah na ladanci wa safil awwal inda sun san lada da ake samu na sahu na harko suma lam yajidu illa an yastahimu dastamu alai dastamu kasan kenan girman ladan inda kenan za a yi gwagwarmaya inda kasan masu suna da yawa sai kun yi ƙura'a ma sai tu sai a yi ƙura'a mai rabo ya haɗu kenan da wurin gwagwarmaya ne a samu ladanci a samu sahu na harko nan ne ake gwagwarmaya neman ce ne zan yi kaga ne ba ta limanci ba ce limanci ba wannan magana ya ce kenan inda har suka san kasan ba za ka samu ba illa an samu ya ji ƙura'a da su tamu da sai ƙura'a na baka don kuwa ta bai da shi zai ya ce amma nan ana magana lokacin sa ayyana ladan ka ta an zukurin ka ture shi kuma mai magoga mai yanzu daga ya ka ba ka wani haka bane ba na tun an anyana ga wani zai yi wannan aiki shi ne shi aka hasa ya kiran sallah idan babu wani abu da ma ya zo wata da ruwa amma kada kwata da kakin hadisin ka ce ka ture ladan masallaci ka ce ka zaka kiran sallah saboda fa an ci ayi gwagwar maya nan wajen sawa a sa ayyana kiran sallah kiran sallah ana ayyana masallaci a sunna ana ga wani zai kiran sallah abinda ba kana zuba kuran ya ce walau ya alamuna mafi tajir inda mutane sun san abinda ake samu na a tajir asalin shi garsha garjin rana kamar a ce sallah azhar da wuri to tajir iya dokan komi mana yin shi da wuri ba hanja lokaci ba yin abu cikin farko lokaci kenan mana ila bayan da muka yi wancan gamin sallar isha da sallar azhar a wani lokaci sukan bambanta kan haka ke inda sun san abin da yake cikin sabko lastabaku ilai da sun yi gaugawa da sun yi riga-rigayi wajen samun yin da wuri ko kusarkon yi kuma ce walau ya alamu na mafi la'atamati wa subh inda mutane sun san sakamako da ake samu a sallar isha da sallar asuba la'atauhuma walau habawa da sun je ma wannan sallah ko da da yarje kaga kenan nan ma dai fadala ce aka samu akwai ladan kwarai kenan a sallar asuba da sallar isha misali nasar iya cewa man sallar isha fi jama'a kana maqamin nisfal layl ta ruwa ta masallar subu fi jama'a kana maqamin nisfal layl wanda ya sallar isha cikin jama'a za a bashi lada kamar ya raya rabin dare kurin samun ka yin isha cikin jama'a ladan raya dare rabin dare ta sallah za a ba kowane wani kado ne kuma ce wanda ya sallar asuba shi kuma cikin jama'a za a ba shi lada kamar ya raya rabin dare kire don mutum ya gama sallar isha da asuba cikin jama'a ya gare shi ladan raya dare na musamman wani kurin tukwici ne na sallar cikin jama'a kuma wani ganda kuma ya tashi ya kyamun lail a ce nurin ala a sai kan haske eh wannan kurin kado ne fadalar Allah kun ya cikin hatta fadalar Allah ke kun ba haka Allah zai bada kun fahimta me yasa haka Allah zai ba wani tukucin kurin kurin gasar cikin jama'a kurin za a rubuta maka ladan ya mun da tun tsalle kai asaba ladan kiyamun tsalle haka ma complete kara da gaba daya shine muhimmancin wannan salloli shi zaka ce inda mutun ya san to ta ruwa da wata ruwa da annabi akwai annabi ya bayani na ladan daga cikin lasar isha akwai lada na raya rabin dare na asuba ladan raya rabin dare ke da aka gaba daya to shi an nan yake tabbata ko cewa inda mutane sun san abin da yake cikin sallar isha lada sun ji koda da rarrahi da tunke kuma da wannan ruwaya ta inganta anan kuma Imam Bukhari Muslim sun kawo ruwaya na hadisin da yake muttafaqan alai bayan Imam Bukhari Imam Muslim Imam Malik ya kawo ruwa kan za ta baka sai hadisi na gaba wa haddathani an malik an ibn shihab an abi bakar bin suleiman bin abi hasama an umar bin khattab faqala suleiman bin abi hasama fi salati subh وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسك سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على على شفا أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في السبك فقالت إنه بات يصلي فغلبت عيناه فقال عمر لأن أشهد ثلاث سنين في الجماعة أحب إلي من أن أقوم الليلة أحب إلي أن أقوم الليلة يجي abin da yake wannan labarin na abubakar bin abi sulaiman bin abi hasama ake cewa umar bin khattab faqada sulaiman bin abi hasama kiran baban shi shi abubakar ya nemi shi sulaiman bin abi hasama a sallar asuwa bai ganshi ba to to an umar bin khattab gada da su da sai umar bin khattab ya sabkon sai zai shi kasuwa ka san su a can da doka ake zuwa kasuwa sun duka su kama abin na adatan kurin aikin ka ne kama iyalanka ce wani ka so kayan ka yadda manzan ake zuwa kasuwa ya so kayan shi kuma annan kamar wani kaskanci ne wanda ta kasuwa gaba na gaba kasawa ce wai kamar ka kasa ne namiji ka kasa ana rigima wata ranar suna rigima ana rigima wai shi ɗayan a cikinsu ne ɗan matasa nan kasuwa ne shi ɗayan kullum ya kaga ce wannan kayan shi na rigima kawo ya ka ce shi ƙaramin namiji ne waye ya ka zo za a yi rigima waje na shi to ni na wannan shari'a ni zo da nake so ni na yi wannan shari'a ba tun da ni zo da nake so da da shari'a ce zai zai zai zai gada a takaice kenan Umar bin Khattab ya sabon zuwa kasuwa to a hanyar kasuwa ce masa kan Sulaiman bin Sukwa Ulum Sajid shi kuma gidan Sulaiman da ya rasa Sulaiman bin Azama gidan Sulaiman bin Abi Hatama gidan shi iya tsakanin masallaci da kasuwa kenan ta gidan zai bi kai kasuwa da ya biya ta gidan Sulaiman bin Abi Hatama famarra ala shifa um Sulaiman sai bi ta wajen ta uwai sulman kin ashifa sun azada ashifa ashifa aka san yake cewa wannan da ta wanda shi ashifa ta wannan eh ashifa ta mana ashifa kan sun ta ta ta ashifa ta ta ashifa wata abu abu gumin Allah shi maka gumin wallah gumin wani ce a cikin ashifa ce babu ashifa akwai ce babu ashifa babu wani ta ashifa a duniya ya ba ashifa babu ashifa ce ita ashifa take ashifa ba ashifa take ba ashifa duk da kalmar tana wanda aka ce shafa na ce shafa jurusun har shafa kuma ta gaba shi ne shafa kuma ashifa waraka shifa waraka ce kuma ce shafa gaba ya kai umarnin
sai yanayi zuwa ke faɗa ake cewa wani shi mutumin da suka yi da abokar wani abu saboda ya je sai yake faɗa yana ce a nan garin babu a shafa ba shi yadda mai shi ya kace da kace a namun namun da kisa ne kasan da ai magana dai ba a takaice ya ce ya wuce ta wajen shifa ummu suleiman shi umar bin khattab faqala laha he ce ta shifakin lam ala suleiman fi subih ban ga ban ga wasu ma asuba ban ga shi da asuba ita uwa da da abin yabe ta ce ai faqalat innahu bata yusalli faqalatu aina ai kwana ya sallah kwana ya sallah barci doke shi sabi je ba tana kaman kware kokarin shi kai ga sallah ta dare tana cewa sallah zuwa sallah kwana ya sallah ya kiyamul layl kwana ya kiyamul layl ido barci rin jaye shi bije ba sai faqala umar umar yake ce mata la an ashhadu salata subhi fil jamaa in halarci lalle in halarci sallar asuba cikin jama'a ahabbu ilayya min ana kuma daga yahi muni nahi san nahi san kinan da da ma'ana mai ta sallar asuba cikin jama'a ta hiye mun rai dare gaba da sallah ta yi fadala ta yasa haka ne wannan farilla ce kuma ga ladan shi sa kenan anan gaga nan kaka dauki irin na cikin azumi mutum zai zo ya yi kiyamul kuma ya je sallar asuba babu sallar asuba akwai da yawa suke haka nan a samun tahajjud amma a sabadan saman damar san bai ta wani makaranta wani makaranta hudu zai ta amma bai ka aka iya ga samun tahajjudi a duk yan wakil mai hudu kullum duroman nafila duroman ta ba ta kafar laba duroman nafila da zama gaji nan sai sun iya cewa sun hadisi kursi ne a nauki ba labar cewa Allah subhanahu ta'ala iya cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya maftaratu alayhi maftaratu alayhi annabi ke ce bada bada Allah Allah subhanahu wataala iya cewa bawa na bai kusance ni ba da wani abu da na hiso kamar abu da na faranta mishi misalin da azumi za ga mutane je wata take wata ta baiwa Allah malam ji wata tun Ramadan tun Ramadan ake bata azumi ta yi ba kuma zadin tsarin da ake ciki wai malam mai matsayin mai azumi mana mai farilla rama iya iya nafila na ce ta ce azumi ta ta yi na nafila ana bin ta farilla na ce me yasa biki farilla a wannan so ne wata bukata ta nake so in yi azumin nafila ka ganin ka kenan ka akwai shigantaka kenan za ta iya azumin amma ba ta yi ba ma wanda yake neman wani abin da ba a Allah za ta yi kaga akwai rashin gaskiya na ce uwa in ma har kai ne wani abin a wajen Allah ki yi farillan ki roƙi Allah Allah ya san wani farillan a wajen shi ya tafi wannan nafila azumin ma da aka shi ana iya yi kamar mai farilla iya nafila irin azumin ashura irin tasuwa irin sita shawwal irin na arfa da azumin zaba ya huce shi zaka ce a nan inda mutum yana idan wucewa yake kana iya yi kafin daga baka samun farilla amma kudin nafila ka samun kudin duk ga lokacin da ke ta ba ta ba alwa ki farilla yake roki Allah kuma Allah ya san wannan farilla kan nafila zaki ta ce ta ai ta ga ta rabi mata ta ce ida ta ta rabi ta ce take ma ta rabi azuma a takaice kenan sallar farilla ta kuma me na farilla yayi muhimmanci akan na nafila a wajen Allah Allah ya san farilla kamar farilla wannan kuma ƙari ne nafila ce ka daban kai su dole ga ba hudu ladan farilla da ta farilla daga da yawa ba hudun yawan ladan a ce ladan da kaza misali in za ka sallah sallah ta sallah sallah ba ta mangala na sallah farilla ta zuwa wal asar shi da ce ga ana ba sakamako kaza sakamako kaza amma a ce ga ladan a yawan shi ba ga baka Allah ka san me zai baka ta ce sa misalin kaza misalin kaza sa kai da ita ita ci mai imani wannan kun bu mun kun kashi ibada ce kun gaba mun Allah kun Allah ce kun ga sallah kun wannan da'a zaka yi Allah Allah ya san sabra komi eh ga zakka zan ta ga zakka ta farilla amma ce wala dan kaza ga ga wala dan filoli ko zakka saraka haka da daban amma zakka kun ba da kun amma mai girman Allah san me zai baka shi zaka mai an kawo ladan na filoli shi hankalin ka yusu amma kaka san kai kai farilla dan baka farilla to kace farilla bata muhimmanci dan ga maka ba ga maka ba ababe da ake samu ko za a baka yawan ladan ta a takaice dai nan Umar bin Khattab yayi bayanin muhimmancin sallar jama'a akan nafila kara ya dare yace gun sallar asuba kada cikin jama'a ta yi mishi da ya kun iya sallah kuma maka sallar asuba shi ma da hadisi ya inganta duk da hadisi maqufi da qawl bin khattab wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim an abdurrahman bin abi amra al-ansari annahu qala جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاتجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا أن يكثروا فأتى ابن أبي عمر فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة نعم hadisi ne za mu ce za mu ce mawqufi amma mun muku bayani akwai marfu'i kanshi anan abinda yake ruwayar Usman bin Affan ya zo sallar isha sai ga masallaci jama'a dan kadan ne in kanta ruwaya hadisi marfu'i na sallallahu alaihi wasallam yace in adatan in yazo ga mutane sun taru ajjar eh sallar amma ya ga ba zo ba ta muhimmancin taron jama'a sai a hebari ya jinkirta a iya taruwa idan muhimmancin sallah da jama'a da yawa akwai ruwa ya tabbatatta nan sallallahu iya magana cewa sallar mutum daya ta biyu ta yi mutum daya ta uku ta yi ta mutum biyu ya ce da kullum sallah kenan jami'i jama'a suna yawa nan ma akwai wata fadala ta musamman an san jama'a mai yawa yawan jama'a iya ma ƙarin lada wata daban da ba sai ba zai annabi haɗo mai yawa abin amma annabi ce sallar mutum ɗaya ta mutum biyu ce ta ta mutum ɗaya ta mutum uku har ce kuma zuwa ga kullum abin da ya yawa shi ya yi kenan shi yasa ke da muhimmanci ilimin matsalar mu anan matsalar mu anan minti minti kaza duka rayuwa ta yi ƙarshen minti an yanar da yabo za a yi sallar a zuhur ɗaya da kwata ƙarfe ɗaya to matsala dukkan radabin za ka duka za ka ba radabin ka ya ka ce ɗaya da minti ishirin nun ka san da kwata kuke ɗaya da minti talatin ka san minti goma ka ɗauka duk mu rayuwar wannan mintin shi ta kenan a yanzu ƙara ta da yawa zai cutar da mutane da yawa kuma ɓangaren radabu duk mahiya mutum mai sallah iya ba da radabu ne gurin sallar shi ita misali ko kayan sallah da minti kaza ko ba da minti kaza kai kenan an ga ce misali kai misali an ce sallah sallah kai daya ko yi mata zama ta zama kurum a ce ɗaya da kwata ka ce ɗaya da kwata ko ɗaya da rabi to da yawa ya kawo fusanan da mu da yawa ya sun matsala saboda komi kana yin shi ne ƙarƙashin wannan da wani barcin ka tashi da wani cikin minti ne minti ne sai kenan adiba dai kullum an sa ana jira liman amma ka liman ya ta gangamin kurin wannan kurin an ce kurin gajiya ta kurin ka samu ta cikin matsala kuma to su a can ba magana manta dai kurin an ja aka abin suke sun muna amfana kenan da ya ga an ba a zo bai ɗan ƙara to iya nan a shingide a ƙarshen masallaci can ka can baya je zama can baya zama yantazirun nasu iya jiran mutane kenan su da taruwa an ya kasuru hasu ƙarewa fata ibn abi amara ya zo mishi kenan ya zo irin ka zo ka zama wajen mutum kaga me ya gaciya sai ya zamana sai tambaye shi in kamar kamar ƙura'ani nawa ka haddace kamar ka haddace sura na misali fasa'alu man huwa da ya zamana wajen wajen usman usman ya mai tambaya man huwa ya kai ya ce man shi ai wane ne kenan na yaka cewa ibn abi amara ne shi ne ma ta yawa kasa abin da a cikin duhu ne abinda ba hotula dama ba hotula cikin dubu ne cikin dubu ne magiya ba ya ce wane ne bin abi amara ne ya ce ma maka nuna ƙorani kamar ƙorani nawa abu nawa ka haddace na ƙorani fa aka bar bashi labarin irin abin da haddace to anan sai usman ya ce mishi faƙali usman ya ce bashi labarin mahimmancin wannan salloli ya ce man shahidar isha duk wanda ya halarci sallar isha aka yi da shi faka'annama ƙamu na sufa laila kamar ya yi tsaye ƙyamar laili ta rabin dare waman shahidar suba wanda kuma ya halarci sallar asuba faka'annama ƙama laila kamar ya raye daren gaba ɗaya nan shi na kace sahabbai kamar mu gaya kullum idan sahabi ce kaza lada kaza ana ƙaddarawa hadisin marfu'i ne da ba an san sahabi bai kirkir lada inda ya taɓa sahabin yahudi kenan abin ya ce kenan wannan lalle lafazin shi mawqufi ne amma ana ruwaya marfu'a ce hadisi marfu'i ne dan an sa annabi kadai kiran yin lada kenan wannan kuma mun ga littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar rayi sallar isha cikin jama'a rayi rabin dare ne asuba cikin jama'a rayi rabin dare to nan kamar ya maka tafsirin wacce makakace maganar da aka ce asuba isha rabin dare asuba rabin dare to nan ya gama gaba daya kenan ka iya iya nihin da ce manzo sallar asuba cikin jama'a kamar kara dare gaba daya a gama bi ne a gama ka isha rabin dare kai asuba da man agama isha da asuba suke baka ladan raya dare gaba daya ba cewa baka ce mun ai asuba ma kadai raya dare ce gaba daya da akwai ilmul fude bayani nan kamar tafsiri ne maka dan iya mutai take wani magana ce ma ai asuba kadai cikin jama'a kamar raya dare gaba daya ne a akwai magana tabbatatta iya ni ne wannan bin ne isha nasi ya zo raya ta rabin rabin dare ne asuba nasi ya zo raya ta yin ta cikin jama'a rabin dare ne kenan nan bin ne in ka gama kake samun ladan raye dare gaba daya ba daya ba ƙashin wacce ruwayar gama da wacce ruwayar ta gabata muka bayani kanta kuma ta inganta kenan wannan su ne fadala ta kuma muhimmancin kaga sallar farilla muhimmancin kula da farilla don kaka shagarta don wannan baƙiyar lalace ba a iko ƙaryinta kuma a cikin jama'a ga sakamakon aka samu yau ne zo tara ita ƙiyamun lalin amma bai kai ba ya kai ta wani cikin magabata disa ta cikin malamin hadisi ne yake magana cewa in ya zo an sallar asuba an kare ta kai ce kama shi na asarar da yi to yace kun abin da zai yanzu kun shi na ko yake ta nafila ya limka ya limka ya limka sallar asuba da 27 ya tanafila tanafila tanafila daga na abu sa ɗaya kawo na misalin cikin abu ilimin hadisi ya kashi ya ta salloli kusan su adadin sallah 27 ya yi mulki ana ta yi alamu da wasu da akan dawakai suka yi fitin kawo sauran iyayi iyayi suka suke su ya yi gaji aka ce kai na aka ce a sau na ke suke wannan kaza kaza suka ce a in kai wannan sanabila ina amintin mala'iku ina halittar mala'iku nawa ina kai na su ta sha misali iya sun sun barka kenan suka ce kenan sun lafiya da gari lafiya baka kewa suka zala sallar liman baka kewa suka ce ita ya kai mana ina da kuka kuka zuwa ina kai na su shi ya ga sallah surashin da bakwai ka ce ina ta miki mala'iku ina magana kaza ina ba zai duk baka su ba zai baka fadar jama'a kenan baka suke zuwa haka haka haka haka ba haka ba dokin kawala zai suna ka misali ya jika na magana wayan da suke kware takeicin barin sallah ta jami'i in wannan ga na manzo kan babi na saka sallah da liman daga da matsayi anan dan kama jami'i ce lokacin lokacin bai babban bai ramu da amuri da kuma wara matsayi anan kuma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته